da arba'in da shida wanda kuma yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan maris dubu biyu da ashirin da ɗaya da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'azin jabal da ke nan unguwar abba ibrahim a garin damaturu fadar gwamnatin jihar yobe domin ci gaba da majalisunmu na tafsirin alkur'ani cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan ramadan idan ba a manta ba ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 57 ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba yau insha Allah inna adaba rabbika kana mahdura yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 58 wa in min qaryatin kamar yadda aka saba kafin mu ci ga Allah ramma ya jawo ayoyi za mu duba tambayoyi koda guda biyu wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene hukuncin kakara a cinikin waya domin za su ɗauki wayarka da araha ta su kuma su siyar maka da tsada a sharuwa lafiya haka suke yi to ciniki na kakara shine ne ka siyar da kayanka ko wanda ya fi kuɗi ko wanda yake da kuɗi ƙasa da wanda za ka siya ko wanda ya fi kuɗi ko kuma wanda yake ƙasa ko duka guda biyun yana iya faruwa ko dai a ɗauke shi a daidai da daidai ko kuma kai ciko ko kuma a yi maka ciko ko to al'aslu a cikin ciniki inna malbai ubi tarabi ko idan ka aminta ya aminta kuka yi yarjejeniya to ai ciniki ya kullu kenan to amma kuma bai halatta ka yi amfani da rashin sanin mutum ka siyi kayansa da araha ko kuma ka siyar masa da naka da tsada inda matsalar take kenan inda matsalar take kenan al'aslu idan da za ka yadda ka ce ga wayarka samsung A55 ya musanya maka da Redmi me bashin ɗinta. Redmi ita ma latest. Ka musanya wannan sabuwa wannan sabuwa ka karba ya halatta a shari'a in ka yadda yayinta. Duk da watakila kuɗinsu da bambanci ko? Amma kai ka yadda shi ya yadda wanda wannan shi ne ma asalin mu'amala, muƙayada a ban gishiri in baka manda trade by barter ko? To, amma idan har akwai wani yanayi na amfani da rashin sanin wanda zai siyar ɗin ko wanda zai siya ta yadda aka yi undervaluing nashi ko kuma aka yi shi mai siyarwa ya overvaluing nashi wanda wannan ɗabi'a ce ta dukkanin masu sana'ar da ake kakara a ciki ko na waya ne ko na babur ne ko na mota ne haka suke yi wa kadhalika yaf'aluna haka suke yi idan ka zo da motarka honda 2013-14 kana so a canja maka da corolla 2012 ko 10 kaga bashin ɗin taka ya yi gaba to amma duk yadda zai sai ya yi ƙoƙari ya sauke taka cewa kai yanzu wannan to ai saboda shan manta ita yanzu toyota ba ma yin ta ake yi ba ɗan sambo ai yanzu ba wannan ake ba sai ya kwankwasa ya kwankwasa ya ce kwanan ma babu in ya leƙa ya ce injin kansa ma ba tabbas daidai mu ɗauke ta kamar sai an sa mata sabon inji sannan tayoyin ma kaga kafafuwan sun riga sun tsufa kuma rim ɗin ma ba alorin ba ne in ma alorin ɗin ma ya ce all model ɗin ne sai ya gama wargaza taka idan ya zo kuma sai ya kwarzanta tasa ya ce ai ita wannan da kake gani ita corolla nan 2014 wato ita ba ta shan mai sannan kuma da kake ganin ta bata ma sha wahala ba tafiyar kilomita dubu talatin da biyar kaɗai ta yi sannan kuma american bashin ce ya gama maka farzanta tasa saboda me dan ya dauki ka ya siyar maka tasa da daraja da tsada sosai kai kuma ya dauki taka da araha to wannan inda matsalar take kenan dan haka abin da ya kamata kowace ai value din ta independently wannan shine zai fi bada adalci ayi value din motarka ko wayarka da kake so ka siyar nawa ne kudin ta independently wacce kake so ka siya a yi valuin nawa ne don idan ka tashi ya yadda zai ɗauka to sai a yi musayi amma yawanci kai wayar ka an ɗauke ta da arha wayar da za ta iya yin dubu ɗari biyu da hamsin an siya ɗari da casa'in kai kuma wacce aka siyar maka watakila ba ta wuce dubu ɗari uku ba amma an mai siyar maka ita ɗari uku da hamsin don haka cikon da za ka yi zai zama zai yi yawa sosai to wannan inda haramci zai shiga shi ne an yi amfani da rashin saninka sai aka ƙara maka kuɗi wannan inda haramci zai shiga kenan amma asali wannan kakarar mu'amala ta kakara mutukar akwai sanayya tsakankani babu damuwa so don haka hukuncin da zai ɗauka zai ɗauki hukuncin ciniki ne na amana kai ne yi ɗin yanzu kai ne amintaccen da za ka yi balu su wajibi ne ka tabbatar cewa ka faɗi abin da yake na hakika na balu ko waya ko mota ko duk wani abu da za a yi kakararsa idan ka riƙe amana to abin da ka samu ya zama ka ci a kwanciyar hankali in kwa kai kwarzanta naka ka kai misrepresenting ɗin shi abin da ba shi da shi ka faɗa to wannan ƙare-ƙaren bayanan da kai da kuɗin da ka ƙara a sanadiyarsu to ka sani haramun kake ci amma ba laifi ba ne a lissafa wannan a lissafa wancan kuma a yi ciniki wanda ciko ya kama a cika masa wallahu ala wa alam wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malan lafiya da imani amin menene hukuncin biyan la'ada a cinikin fili kuma kuma dole sai wanda ya saya ne zai bada la'ada ita la'ada kudin aiki ne ai aiki aka maka don haka ya cancanta ka biya wakala ce ko kuma ju'ala ko kuma ijara dukkaninsu yana iya hawa kana da fili kana so ka siyar ba kasuwa sai da filaye ai ko in ka daga kai ta yawo akwai wanda za ka siyar sai ka shi wata ɗaya ba ka siyar ba amma shi dillali shi kuma ya san waɗanda suke buƙatar filaye idan ka same shi ka bashi kace gashi ina so a nemo mun mai siyan fili na aiki ya maka ai to zaka biya shi kuɗin aikin sa haka nan shi ma kuma wanda yake so ya siya ai haka kawai ga filaye nan duk suna nan da gidaje suna nan a unguwa ai baka san na siyarwa ba to idan ka gaya wa dillali kace ina so ka nemo mun fili da zan siya ko gida da zan siya sai je nemo maka ya kawo maka aiki ya maka zaka iya biyan sa kudin sa to kuma zai iya hadawa ya daki nan ya daki can an bashi talla ya nemo mai siya shi kuma wannan yana neman wanda filin da zai siya kai ya maka aikin ka ya kawo maka wanda aka bashi talla ka siya wannan kuma ya masa aikin sa ya nemo masa wanda ya siya in ya koma sai ya ce ba ni kudin aiki na an siyar miliyan biyar to ba ni kudin aiki na 5% ake yi a bashi 250 wannan kuma ya koma ya ce to 5% to 10% za ka bayar ce a kai ma za a dai sauki shi ma ya karbi 250 ya hada nawa 500 kuma halal ne aiki ya ai inda haramci yake shiga mu'amalar dillanci mukula shine yawanci abin da suke yi na rashin amana ba za su yadda su haɗa mai siya da mai kaya ba ko yaushe sai a yi ta noke-noke ana ta kwana kayanka wannan filin na miliyan biyar idan ka taya miliyan biyar sai a koma a ce masa an taya miliyan uku da ɗari takwas shi kuma sai a ce ba a siyar ba ya ƙara sai ya ce to miliyan shida sai a koma a ce to an siya miliyan hudu da ɗari biyar a haka za a yi ta bugawa wannan ƙarin majin ɗin da suke ƙarawa nasu ne tsakaninsu to wannan ƙarin da suka yi shi haramun ne kafa alƙaulan wahidan saboda ba nasu ba ne rifku malam yuzman ne mai kai ka mallake shi ne da za ka ci riba ba a cin ribar abin da ba a mallaka ba ko kuma abin da ba za ka iya ɗaukar asararsa ba amma ita la'ada ko ta kai 10% ko ta kai 10% aiki ya maka aiki sai ka biya shi hakinsa to wannan ita halal ce to ɓangaren tambayarsa na biyu kuma shine shin dole sai mai siya ne zai ba da la'ada a'a la'ada za ta iya zama ciniki la'ada ciki za ta iya zama mai la'ada waje kun san la'ada ciki kun san la'ada waje la'ada ciki a kudin da aka biya in an siya miliyan biyar la'ada ciki to a ciki za a cire ne la'ada in aka ce la'ada waje to banda la'ada za a ƙaro kuma dubu ɗari biyu da hamsin a ɗora ita ce la'ada an gane to kuma wani lokacin za ta iya zama ciki a ciki da waje gaba ɗaya la'ada ciki la'ada kuma waje a wajen wanda ya siyar ciki a wajen wanda aka siyarwa mai waje kamar yadda na buga misali tun farko abin da ake izina da shi shine urfi menene abin da aka saba in aka yi ciniki wane ne zai biya la'ada bisa al'ada waye ke biyan la'ada wannan al'adar da aka saba ita za a yi hukunci da ita ita ce kuma shari'a ita ce al'ada muhakkama al'adar kasuwa da ɗabi'arta da aka saba wannan ita ce ake hukunci da shi idan ya zama duk wanda ya siya shi yake biyan la'ada to wajibinka ne da ka siya ka biya la'ada ba zai biya ba shi idan ya zama a'a wanda ya siyar shi yake biyan la'ada wajibinka ne kai za ka biya la'ada kai da ka siyar wanda ya siya ba zai bayar ba idan ya zama haɗawa ake yi kai ka kawo shi ya kawo ya bayar wannan shine al'ada to wannan ita ce shari'a saboda ne ada muhakkama al'adar kasuwa ita ce shari'a take izina da ita bari na baku misalin wata takaddama da na taba gani a kasuwar dabbobi kamar shekara biyu mun je siyan dabbobi na sallah sai muka tarar da takaddama wani ya siyi rago bai ba da kuɗi ba sai aka yi karo da karo sai rago sai kahon rago ya kare kuma na layya ne sai ya ce ai shi bai siya ba sai mai kaya ya ce aiku an siyar maka dillali ya ce ai naka ne rigima ta kaure sai aka kira sarkin kasuwa sarkin tike ya zo ya bada hukunci abin ya burge ni gaskiya sai suka ce sai aka tambaye ce yana ina yana rago yana duba sai ga an zuba kasa a bayansa an damki kasa an zuba kasa a bayansa ashe ana sallamawa in an sallama sai a damki kasa sai a zuba a bayan ragon me wannan yake nufi an siyar an sallama to yanzu naka ne don haka sarkin tike yana zuwa da ya duba ya ce ina ragon sai aka ce gashi sai ga an zuba masa ƙasa ya ce a fa'i ragonka ne ai an gama ciniki ai a ina aka samu wannan a nasin shari'a a'a su a urfi ne shine al-ma'ruf urfan kal mashrutu shartan shine kuma al'ada muhakkama ita al'ada ita take hukunci abin da aka saba ana yi a wani nau'in kasuwanci to kai ba za ka shigo ka ce wannan hukuncin ba zai yi aiki a kanka ba a'a shari'a tana duba wannan din shine kuma shari'a to dan haka anan da aka zo ya yanke hukunci cewa wannan ragon yanzu na wanda aka siyarwa ne sai dai ya yi haƙuri ya ɗauki asara amma a babin maslaha kai kuma da ka siyarcin da asara ta faru to kaɗan rage masa wani abu wannan kuma alfarma ce da understanding an gane ba hakki ba ne inda zai ce ba zai rage masa ko sisi ba dole su sai ya biya shi saboda ne ciniki ya faɗa wannan ɗin shine alƙabudu shine ma'anar kabudu shine ma'anar ciniki ɗin riƙe abu ko karɓar abin da ka siya a taƙabud da ake buƙata kuma ya riga ya karɓa kuma ciniki ya faɗa kuma shi already har ya bar wajen dama yana nan ne sai a yi maganar mai khiyarul majlis shi wanda ya siya har ya riga ya bar wajen amma shi wanda ya siya bai bada kuɗi ba dan haka sai yake ganin to aikin da kuɗin sa yana kunkumin sa yanzu ragon na wanda ya na asalin mai shi ne to wannan ita ce ada dan haka a babun ciniki kamar na fili da ka ambata ya danganta da al'adar wajen da al'adar kasuwar idan kowa yana iya bayarwa to idan ka bayar halal ne idan kai ne mai bayarwa to dole kai ne zaka bayar idan kuma shi ma zai bayar kai ma zaka bayar shi ma duka haka za a yi ka'ida dai ita ce iya abin da dillali zai iya ci shine kuɗin da aka biya shi na aikinsa ba shi da kaso a riba duk inda dillali ya yi maganar riba to kasancewa ya jefa kansa halaka saboda shi ba mai kaya ba ne shi ba shi da kaya ba mamaki akwai nau'in cinikin da ake yi a ce ka nemo min kaza an gane ka nemo min kaza to ko wannan sauran a matsayin kudin aikinsa ne ina son duk miliyan biyar ne a wannan filin ko nawa ka samu ba matsala ka ɗauka na bar maka to wannan ƙarin kuɗin aikinsa ne ba riba ba ce saboda ai shi bai mallaka ba ka'ida kuma ba ka iya cin ribar abin da baka mallaka ba wallahu a'ala wa a'lam Allah rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مغلقوها قبل يوم القيامة إلا نحن مغلقوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا Na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa in min qaryatin lallai babu wata alqarya illa nahnu muhlikuha face mun halakar da ita qabla yawmil qiyama kafin ranar tashin alqiyama aw mu'adhibuha azaban shadida ko kuma mu azabtar da ita azaba wacce take mai yawa kana zalika fil kitabi masura lalle wannan ya kasance a cikin littafi tabbatacce ne rubutacce ne inji Allah subhanahu wata'ala bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin mushirikai waɗanda suke kira suna bautawa su ma fatan samun rahamar Allah suke yi suna tsoron afkawa cikin azabarsa sai gaya mana cewa babu kuma wata alkarya da za ta yi zalunci face Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da ita kafin ranar tashin alkiyama wa in min qaryatin ya illa nahnu muhlikuha kamar yadda ya faɗa wa ma kana rabbuka muhlikal qura وأهلها مصلحون ko Allah subhanahu wata'ala baya azabtar da mutanen alƙarya mutukar mutanenta sun kasance masu kawo gyara ne ba gyararru ba masu kawo gyara da bambanci tsakanin salihuna da kuma muslihuna muslihu shine mai kawo gyara salihu shi kuma mai gyaruwa a kansa to a ƙa'ida a shari'a idan ana barna ba ka iya komawa gefe kai ka ce ai kai bata shafe ka ba kai a gyara kake wannan ba za ta yi maka aiki ba dole sai idan ka yi ƙoƙari na gyarawa wanda wannan shine islahi to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ahluha muslihuna idan ka yi ƙoƙarin gyarawar sai ba su gyaru ba to anan kai ka sauke nauyin da yake kanka laisa in fadakkir innama anta mudakkir لست عليهم بمسيطر وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما على الرسل إلا البلاغ المبين so dan haka anan ka sauke nauyinka ba za a kama ka da rashin yi ba wa muku ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalim Allah subhanahu wataala yace ba mu kasance masu halakar da alkarya ba sai idan mutanen cikinta sun kasance azzalimai ne dan haka anan Allah subhanahu wataala yace zai azabtar da su azaba wacce take mai radadi wannan kuma tabbatacce ne a cikin littafin Allah kamar yadda ya faɗa a wasu wuraren fadaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa azabnaha azaban nukra nawa nawa ne daga cikin alqaryu waɗanda suka bijire suka yi ta'annati suka bujire wa al'amarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su ya kasance ƙarshen al'amarinsu ya zama hasara Allah ya kiyaye ni. Kana dalika fil kitabi masura wannan lalle ya kasance tabbatacce ne a cikin littafi. Sai Allah ya ce ni.
Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kallaba biha al-awwalun. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا نعم الله سبحانه وتعالى يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات babu abin da ya hana mu aiko da ayoyi da manya-manyan mu'jizozi illa an kazzaba bihal awwaluna face al'ummomin baya da aka aiko musu sun ƙaryata kuma aka halakar da su akan haka. Wa ataina samudan naƙata, misali Allah subhanahu wata'ala ya bai wa samudawa ya sau ya baiwa annabi salihu taguwa a matsayin mu'jiza kamar yadda suka nema fadalamu biha sai suka yi zalunci a kanta ko kuma fadalamu biha sai suka zalunce ta wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah subhanahu wataala yace baya aiko da ayoyi ya sauke su face illa da tsoratarwa domin duk lokacin da aka saukar da aya kuma mutane suka ki imani da ita to wannan ubangiji subhanahu wataala zai sanya shi ya zama sanadiyar tabbatar da azaba a kansu Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad ɗinsa asar daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu cewa qalat quraish lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ud'u lana rabbaka an yaj'ala lana safa dhahaban wa nu'minu bika Quraishawa sun zo sun samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya mayar musu dutsen safa kun san safa da marwa ko dutsen safa da kuma dutsen marwa suka ce to ya mayar musu shi ya zama gaba ɗaya narkakken zinare ne ta yadda kawai za su dinga sassaka sun yi kuɗi shi kenan su kuɗi shi ne damuwarsu suka sami annabi sallallahu alaihi wasallam in kai mana haka nu'minu laka sai suka ce za mu imani da kai kamar yadda suka faɗa a wasu ayoyin da za mu karanta su a gaba wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a ko أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا to ire-iren waɗannan ta'annacin da neman tambayoyi na ƙure da suka nema a kawo musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tsala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cewa ya Ubangiji ka mayar musu da dutsen safa ya koma a ya koma a matsayin ne zinare gaba ɗaya sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika Jibril yace masa innaka inna rabbaka yaqra'u alayka salam ubangiji yana aiko maka da gaisuwa wa yaqulu laka in shi'ta asbaha lahu mustafa zahaban idan kana so wannan dutsen safa din ba matsala bane sai ya zama ya zama zinari wannan ba komai bane a wajen ubangiji amma fa da sharadi fa man kafara minhum ba'da zalika azabtuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin duk wanda ya kafirce bayan wannan yake imani to fa ya sani cewa zan azabtar da shi azabar da ban taba azabtar da wani a cikin talikai irinsa ba wa in shita fatahtu lahum abwaaba tawbati wa rahma in kuma kaso sai a basu a bude musu kofar tuba da rahama ko da za su karba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bal babu tawbati wa rahma yace ya ubangiji a bar musu kofar tuba da rahama laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu alaihi wa sallam mai tausayi ne sai ce a'a ya ubangiji kada a mayar musu da shi saboda ya san irin zuciyar mutanensa ba lalle bane su imani dan fadar da suka yi ma kawai fada ce ta fatar baki ba imanin za su yi ba wanda yake cewa in gaskiya ne a yi masa lugudan ruwan ruwan ruwan ruwan ruwan dutse wanda yake na wuta wa idh qala allahumma in kana hada huwa al-haqqa من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم shine zai imani dan yaga dan yaga an saukar masa da an mayar masa da safata koma zinare dama ba sun faɗa ba sun ce tsafi yake yi ai sai su kara tabbatarwa cewa ai yanzu ma tsafin ya kare ba yadda za su yi ba shi kansa qur'anin da yake karanta musu wanda yake shine babbar mu'jizarsa ba su yi imani da shi ba mu'ujizar da take cikin alkur'ani a zamanin ƙarfinta ya fi ƙarfin a mayar da dutsen safa ya koma zinari saboda abin da suka shahara da shi babu kamar fasaha da zalaka da iya sarrafa harshe da fitar da zance to amma a hakan aka saukar musu da littafin da aka kalubalance su suka gagara zuwa da shi aka ce su zo da shi in za su iya su zo da sukutun irinsu suka gagara aka ce to an yaqulu naftarahu qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wa bi'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina suka gagara zuwa da shi to suke cewa sun kirkire shi aka ce to in za ku iya ku kawo sura daya am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa bi'u man istata'tum min dunillah bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu su zo da sura guda daya sun gagara Allah subhanahu wata'ala ya ce qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al-qur'ani la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira wanda wannan ita ce kuma babbar mu'ujiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam so da dama mukan ɗauka ita mu'ujiza sai ta zo da abin da ya saba hankalinmu sosai wanda ba mu saba da shi ba saboda mun saba da alkur'ani sai ba ma ganin girman girmansa a matsayin mu'ujiza yanzu da mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta annabi isa wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah ga makafi sun tashi kutare sun warke matattu ma tashi an fasa mutuwa da alqur'ani wanne fa abun mamaki a a tsakaninku da Allah yawa tsakaninku da Allah wanne fa abun mamaki a wajen ku na'am mutun ya fadi ya mutu gashi ya mutu har an je makabarta ya ce a ta ku bari ku bari ku dakata eh malam garbaci eh tashi an fasa da tafi gida eh wannan ba akwai abun mamaki ba ko kuma a yanzu sanda kawai ta bala abdulwahab da ya zo da ita yana tsaye fa alkaha fa idha hiya hayyatun tas'a kawai yana daga sandarsa da yawunna shikenan sai ta zama mai muciji babu abun mamaki khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula ko ka zo zaka wuce ta bakin ta tsakiyar teku ga ruwa nan yana nan amma fanfalaka ana buga sanda da shi kawai shi da sanda fanfalaka fa kana kullu firqin ka qawli azim wannan babu abun mamaki ba ma waɗannan manyan ba barin qur'anin muke mu kuma muna mamakin kifi karfasa tilafiya in bayan ta yayi kamar a rubuta Allahu bi ta yawo da shi muna me ana ta cewa ikon Allah ko ba haka bane ko wata bishiya ta ɗan haɗi gefe da gefe ta ɗan yi sana ta kwalmaɗo ta yi mimin ta yi ha'un ta ƙara mimin gaba ta ɗan yi dano sai a ce Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba shi muke cewa abun mamaki ba ta manta babban mamaki wa fi anfusikum afala tubsiruna akwai abun mamakin da ya wuce kai ne kai a karan kanka kana numfashi kana inhaling oxygen kana exhaling carbon dioxide da su kake rayuwa ga idanka yana kallon komai da komai ga hancinka kana shaka ka ji ƙanshi ka ji wari komai abu idan ya zo ka ware tsakanin bashi da ƙari da ɗoyi da hamami da ƙari da ƙarni dukkaninsu ka iya bambancewa a hancinka mafi an fusu kuma afala ta busi runa sai wata karfasa ko kuma doya bakinta ya yi sala uku shi kenan sai ka ce allahu wannan shine abun mamaki ba haka muka ɗauka ba ga sanan da abun mamaki ka ci tuwo dungure dungure in ya tashi fita ya fita wata kala daban bayan awa uku ka sha ruwa kala daban-daban ka sha tsini ka sha coca cola ka sha lakatsira ka sha zoko ka sha kunun ayakar ka sha na tsamiya in ya tashi fita ya fita ruwan garari ya gare wa fi anfusikum afala tubsiruna ai ga asalin mu'jiza da abun mamaki ba wai sai ka je kana duba doya ko kana duba bishiya ko kana duba kifi tilafiya wannan ana wai anan ne zaka ga mu'jizar Allah subhanahu wataala ga ayoyi nan ba na cewa wai waɗannan din su ba ayoyi bane mu kula abin da yasa muke rena waɗannan din saboda yau da gobe muna rayu da su to haka mu'jizar alqur'ani saboda yau da gobe mun saba muna karanta alqur'ani sai muke ga kamar shi ba mu'jiza bane kamar mu'jizar annabi Isa ta fita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar mu'jizar annabi annabi salihu wa ataina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha kamar ta fita alqur'ani kamar mu'jizar annabi isa wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa ubil mauta bi idnillah kamar ta fita alqur'ani to tambaya daya ina taguwar annabi salihu take ina wanda aka tasa wanda ya mutu a zamanin annabi isa ina sandar annabi Musa ina kogin da ya dare din aka wuce bayan yanar ke duk ina mu'jizorin suke shi kuma alqur'anin fa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna yana nan tun san da aka saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yanzu yana nan shi din dai shine shi din dai shine babu abin da ya canja ka gaya min littafin da zaka same shi shekara 100 bai canja ba bashin sawa ake yi original bashin ne alqur'ani tun wancan din shine dai duk hidimar da aka masa canja masa yadda yake ne amma ba an canja shi bane da ƙur'anin da aka buga da kwamfuta da wanda aka rubuta da hannu da wanda aka rubuta a jikin fatu akwai bambanci dukkaninsu ƙur'anin ne shi ɗin ne dai shi ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'abiduna ka je duk inda zaka je ba za ka samu wani wanda ya haddace wani littafi da ya kai alƙur'ani ba ka rubuta chat gpt ka tambaye shi wannan littafi aka fi haddacewa a duniya wallahi zai gaya maka alƙur'ani ne duk duniya ba littafin da ake haddacewa alƙura kamar alƙur'ani ko bible tabbas kiristoci yadda ƙididdiga tasu take faɗa tunda mu wasu ma duk a ƙauye suke ba lissafawa ake da su wasu suke da madafun lissafin dan ba za ma mu sani ba wataƙila ma mun fi su yawa ɗin amma dai cewa ake mu na biyu ne su su ne na farko to a je a na farko ɗin ma amma dai littafin su ba shi bane na farko a wajen haddacewa kamar yadda na ce muku ran nan ka samu taron lauyoyi na Najeriya gaba ɗaya da san san da senior council da junior council gaba ɗaya ka haɗa su wa walidin wa mawalada ka nemi hafizin 1999 constitution a tsamin da 2011 wallahi ba za ka samu ba hafizin buraita girama ba za ka samu ba ba za ka samu hafizin wani littafin physics ko wani na chemistry ko wani na mathematics da ya tsara formuloli minus b plus or minus square root of b square minus 4ac all over 2a ke dai a haddace formula formula amma dai ba littafin gaba ɗaya ba amma alkur'ani yana nan a kwakwalen musulmi kuma sama da shekara dubu da ɗari hudu yana nan bai canja ba akwai mu'jizar da tafi wannan to ba su imani da ita ba sai ita sai mu'jizar mayar da dutsen safa da marwa shi ta ce za su yi imani da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ba za su yi imani ba don haka sai ya zaɓa musu mafi sauƙin wanda yake shine aka ya zaɓa musu a bar musu ƙofar rahama da gafara watakila ko za su tuba ko wasu daga cikinsu za su tuba Allah subhanahu wata'ala ya karbi tubansu wa ataina samudan naqata mubsiratan Allah subhanahu wata'ala sai buga misali daga cikin ire-iren waɗanda aka baiwa ayoyin suka karyata sune samudawa mutanen annabi salih wa ila samuda akahum salihah daga cikin abin da suka tambaya sun nemi a sauke musu wata mu'jiza sai aka bashi wata taguwa wacce ita ce naqatul lahi ko idan ba aka ashqaha wa qala lahu rasulullahi naqatul lahi wa suqiyaha fakadzabuhu wa aqaruha fakadzabuhu fa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim wa sawaha wa la yakhafu uqbaha ya ga musu cewa wannan naqatul lahi ta Allah ce amma duk da haka su suka nemi a sauke musu da aka sauke musu sai suka soke ta ƙarshe ta zamar musu sanadiyar halaka to shine Allah subhanahu wataala ya buga misali da ita yadda su waɗannan suka nema wa ma mana'ana an nusila bil ayati illa an kadzaba biha al awwaluna waɗannan mushrikan makka da suke neman a sauke musu wata aya ko wata mu'jiza wanda akan ta za su yi imani duk abin da suke faɗa din ba komai bane a wajen Allah amma matsalar ita ce kada su yi imani ne domin ga yadda ya faru ga samudawa da aka sauke musu da aka ba su wannan taguwa ɗin na ƙasu sale to su ma waɗannan idan aka ba su suka ƙi to ka'idar fa ita ce ba nursilu bil ayati illa takhwifa ba mu aiki da waɗannan ayoyi da mu'jizozi sai dan tsoratarwa idan suka ƙi imani bayan ayat ta sauka to halaka shi kuma za ta biyo baya to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya san da wannan shi yasa ya zaba musu wannan kuma shi yasa Allah subhanahu wataala yayi wa al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gatan cewa wama kun wama kana Allah liyu'adhibahum wama kana Allah mu'adhibahum wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah subhanahu wataala ba zai azabtar da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutakar yana cikin su to shi yasa sai ya zaba musu su yi tuba idan a bar musu kofar tuba da neman gafarar ubangiji subhanahu wataala na'am
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نعم الله سبحانه وتعالى yace wa in qulna laka inna rabbaka ahata bin nas katina lokacin da muka faɗa maka cewa lalle ubangijinka ya kewaye iliminsa da ƙudurarsa ga gabaɗayan mutane wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka sannan ba mu sanya abin da muka sa ka gani ba illa fitnatan linnasi face dan ya kasance jarrabawa ga mutane washajaratal mal'unata haka kuma ita ma ash-shajaratal mal'unata wannan la'ananniyar bishiya to fil qur'ani wacce aka la'ance ta a cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ita ma yace ya sanya ta din ta zama jarrabawa ne ga mutane wa nukhawifuhum muna tsoratar da su wa ma yaziduhum illa wa ma yaziduhum illa tughyanan kabira hakan tsoratar wanda ake musu ba komai yake kara musu ba illa kara kece iyaka da kuma kara girman kai Allah ya kiyaye mu Ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa wa annabinsa sallallahu alaihi sallam domin ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen isar da saƙon da ya bashi cewa duk abin da yake faruwa Allah subhanahu wata'ala yana sanar da shi ya san duk abin da ake shiryawa da irin makirci da makirce makircen da ake shirya masa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makiri Allah subhanahu wata'ala yace lokacin da masu kulla maka makirci suke yi suna rabawa ko ne su halaka ka ko su kore ka ko kuma su kama ka su daure suna shiryawa Allah subhanahu wata'ala yana warware abin da suke warwarewa to shine yace inna rabbaka ahata bin nas ka ci gaba da abin da kake yi na isar da sako Allah subhanahu wata'ala yana kewaye da dukkanin abin da mutane suke aikatawa ma'ana shi zai baka kariya wallahu ya'simuka minan nas Allah subhanahu wata'ala yana kiyaye ka daga dukkanin makirce makirce da sharrin da mutane suke kulla kulla maka to yace wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka haka kuma ba mu sanya ganin da muka sa ka ka gani ba illa fitnatan linnas face dan ya zama jarrabawa ga mutane akwai maganganu na malaman tafsiri kusan guda uku akan wannan gani din shin wacce irin ru'uya ce shin ru'uya ce mar'iyya ta gani ta fili ko kuma ru'uya ce ta ta ihtilamiya ta mafarki shin wannan ganin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya sanya shi a matsayin abin jarrabawa ga mutane wannan irin gani ne bayan ganganun malamai guda uku na farko wasu suka ce shi ne ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a mafarki lokacin yakin badar ana igoba za a yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi mafarki an nuna masa kaburburan manya-manyan gumaguman mushirkan maka gashi nan ya gagga kabarinsu wannan ita ce wannan ita ce ru'uya din ma'ana shine mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da ya zama jarrabawa domin da ya zo ya faɗa hatta a cikin sahabbai akwai waɗanda zuciyarsu sai da ta ɗan yi ɗar saboda su adadinsu ‘yan kaɗan ba su da dawakai ba su da kayan aiki waɗannan kuma ga yawa ga kayan aiki ga kuma tarin makamai a hannunsu to kuma har ba ma wai an yi nasara ba har ma ya gaggaurinsu da dama daga cikinsu wannan ya zama musu jarrabawa wasu malaman suka ce wannan ita ce arhuɓu yallaki a rainaka fassara ta biyu ita ce ru'uya wacce ita ma ta zo a cikin alkur'ani laqad sadaqa Allahu rasulahu ala ramma laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram in sha'a Allahu aminina muhalliqina ru'usakum آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Masha Allah wasu malaman suka ce wannan ita ce ru'uya din wace Allah subhanahu wata'ala ya ce ya gaskata wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mafarkin da yayi cewa yayi mafarki ga sunan sun taho sun shiga Makka daga Madina kuma sun zo suna dawafi ma na yin umra wannan mafarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a shekarar sulhul Hudaybiyya ne to da aka zo za a shiga aka samu tangarda suka fasa shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda a yi a yi sulhu su koma ba wannan shekarar ba ba za su shiga makka ba aka zo aka yi sulhu to lokacin da aka zo za a yi sulhu da dama daga cikin sahabbai wannan mafarkin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa musu ya zama musu jarrabawa suka ce ya rasulullahi ka yi mafarki fa Allah ya nuna maka za mu shiga kuma yanzu mu koma har sayyidina Umar radiyallahu anhu da kansa yana daga cikin waɗanda suka ce haba ya rasulullahi ya za mu juya ba akan gaskiya muke ba shi akan gaskiya muke kito ya za mu juya sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayi kamin dinsa yace to da yace za mu shiga din yace dole sai bana yace sai bana za mu shiga tabbas ya yi mafarki ya gani Allah ya nuna masa kuma haka ne amma ya ce sai bana to wannan jarrabawar wannan mafarkin wasu malaman sai suka fassara cewa wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka ita ce wannan laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takhafu fassara ta uku wace gareta da dama daga cikin maluman tafsiri suka tafi hatta malam ibnu kathir ya kawo riwaya daga abdullahi ibn abbas wace imam bukhari ya fitar cewa hiyar ruqya hiyar ruqya ainin uriya had rasul uriya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba gani bane na mafarki gani ne na hakika gani ne na hakika wanda yake wannan shine ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ranar da aka yi isra'i da shi da mi'raji kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wannan mafarkin wannan abubuwan da ya gani lokacin da ya dawo ai ya zama babban jarabawa ko a cikin mushrikan makka da ya dawo ya bada labari tsakanin daga mai karyatawa sai mai kyakyace dariya sai mai masa izgilanci sai mai cewa a tsaya a kira idan sauran mutane suka zo suka za ka iya faɗar wannan labarin ya ce ƙwarai makuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutane sun tari ya faɗa da ya faɗa gaba ɗaya suka ci da yawa daga cikin su suka ci gaba da yin dariya ta izgilanci hatta a cikin waɗanda suke sababbin musulunta akwai waɗanda su ma sai da zuciyarsu ta ɗan yi ɗan aka tafi aka gaya sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu cewa fa ga sabon bayanin da kuma mutumin naka ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ce a ba zai faɗa haka ba ce to shikenan ya faɗa fa gashi nan ka je ka tambaya ce a ya faɗa da gaske eh ce inda ya faɗa haka ne na yadda in dai ya faɗa in dai shi ya faɗa to tabbas gaskiya ne daga nan ya samu wannan lakabin na siddiq to shine wannan ganin abubuwan da ya gano a lokacin isra'i da mi'raji to su ne abubuwan da ya gani a su ne abubuwan da suka gama jarra suka zama jarrabawa din shine laqad wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratal mal'una wannan din ai ya zama ro mutane da yawa jarrabawa ko kafirai sun ga cewa wannan abu ba abin da zai yiwu bane to kuma hatta a cikin musulmi akwai wanda suke zama musu jarrabawa dan haka suka ce wannan ita ce laqad ita ce wa ma ja'alna ru'ya din ba ru'ya bace wacce take ta gani to duk da yake da dama daga cikin maluman tafsiri na baya-baya sun fi karkata zuwa ga sauran maganganun musamman wannan na ƙarshen a musamman ƙauli na biyu domin shi yana da shahid a cikin alkur'ani su kuma sun rajjahantar da ko sun fifita asalin wannan bayanin ne saboda ne saboda a cikin suran ne suratul isra'i ne ko to sai suka karkatar da shi zuwa ga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin isra'i su kuma na baya-baya daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa wannan ru'uya din tana da alaka da laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunna al masjid al harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafu sai Allah subhanahu wataala ya ce wa shajaratul mal'unati fil qur'an da kuma wannan bishiya wacce take Allah an ce ta a cikin Alƙur'ani shajaratul zaqqum ko da Allah subhanahu wataala ya ce inna shajaratul zaqqum ta'amul athim kal muhl yaghli fil butun ka ghali al hamim khuduhu fatiluhu ila sawa'il jahim ko thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabil hamim zuq innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtaru Allah subhanahu wataala ya ambace ta to ita ma wannan ashajaratu zaqum din wacce take abinci ne wanda yake na kaya wanda ake bawa ƴan wuta a ciki Allah ka kiyaye mu to ita ma jarrabawa ce kuma yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yawma usriya bihi kana ikhtibaran amma shajaratul maw'ul bal'una fa hiya allati akhbara أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى الشجرة الزقوم فكذبوا بذلك daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari bayan an yi Isra'i da Mi'raji da shi ya dawo ya bada labarin cewa an nuna masa wuta an nuna masa aljanna daga cikin abin da ya faɗa wanda ya zama jarrabawa ga mutane da dama musamman kafirai shine hadda ita ma wannan shajaratun zakum to shine Allah subhanahu wataala yace da ita shajaratun zakum din da kuma ar-ru'yan lati arainaka dukkanin su fitina ne Allah subhanahu wataala yace wa nukhawwifuhum muna tsoratar da su wa ma yaziduhum illa tughyanan kabira amma wannan tsoratar da su din da ake babu abin da yake ƙara san ƙara musu face ƙara bujirewa أي الكفر الكفار بالوعيد والعذاب والنكال وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال وذلك من خذلان الله عليه lallai abubuwan da ake karanta musu don ya zama izina gare su ya zama hujja gare su babu abin da yake kara musu face kara nisa daga fahimtar sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda muka karanta na daidai Allah ka sami tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa